sa'ad as-suhaimi hafizahu Allah wannan shine darasin mu na 41 a cikin karatun mu na littafin zamu tashi fasali na 11 al-hadi 10 المسائل الأربعة التي يجب على كل مسلم أن يعلمها ويعمل بها wasu matsaloli ne guda hudu malaiti waɗanda suke wajibi akan kowanne musulmi ya san su ya kuma aiki da su dole ne ya san su dole ne kuma ya kiyaye wajen yin aiki da su wannan shine fasali na kusa da na ƙarshe insha Allah ta'ala daga shi sai fasali na goma sha biyu shi kenan kuma littafin ya ƙare insha Allah ta'ala malaci i'lam akhi darisil karim ka sani ya kai dan uwa mai karatu mai girma annahu yajibu ala kulli muslimin an yata'allama arba'a masail wa ya'mala biha hakika wajibi ne akan kowanne musulmi ya san wasu matsaloli guda hudu ya kuma yin aiki da su wa hadhihi masail hiya malai ce waɗannan matsaloli su ne na farko al'ilmu na biyu wal amalu bihi na uku wad da'watu ilaihi na hudu was sabru alal azafi abu na farko shine ilimi wajibi ne mutum yayi ilimi aka ce ilimi shine ilimin sanin Allah ilimin da zai haɗa alaƙa tsakaninka da Allah ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya turo manzon su tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da shi duk lokacin da lafazin ilimi ya zo a cikin alƙur'ani ko hadisi to ilimin da yake nufi shine ilimin shari'a ilimin addini ilimin sanin Allah ilimin sanin hukunce-hukuncen shari'a yadda mutum zai bata wa Allah maɗaukakin sarki amma duk wani ilimi wanda ba wannan ba to babu wata falala ta musamman da ta sauka a kansa sai dai abu ne mai kyau a koye shi a san shi domin zai amfanar da mutum a rayuwarsa ta duniya sannan kuma zai iya amfani da shi hatta wajen neman lahira ina bayani kamar akan abin da ya shafi ilimin zamani ko abin da ya kama da haka domin shi ilimin zamani ilimi ne na sana'a yana da kyau mutum ya koye shi ya san shi ko don ya fita daga makirce-makircen zamani da mutanen zamanin kuma amma duk lokacin da aka bayani akan ilimi akan a cikin alqur'ani ko hadisi to ana nufin ilimin shari'a kenan shi sa imam ahmad bin hanbal yake cewa al-ilmu qala allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit-tanwih mal ilmu nasbuka lil khilafi fasahatan bayna ar-rasul wa bayna ra'yi faqih ilimi shine allah ya ce manzo ya ce sabai sun ce laisa bitanuhi ba tare da ɗiruwa ko kuma ƙoƙarin shakka ba ya ce ba ilimi ba ne ka ce za ka danganta abinda Allah da manzansa ya faɗa da kuma ra'ayin wani faki abin nufi dai idan aka ce ilimi abin da ake nufi da shi shine ilimin addinin musulunci wal amalu bihi na farko kuma na biyu kuma shine aiki da ilimin abin da ya fi wancan zama haɗari shine aiki da ilimin bayan ilimin ba aiki da ilimi shi sa malamai suke cewa ilimi daban karatu daban ilimi daban karatu daban mutum ya yi ilimi ya yi aiki da shi shine za a ce masa yana da ilimi amma mutum ya tara karatu baya aiki da shi wannan sai da a kira shi mai karatu mai karatu za a kira shi ba za a kira shi mai ilimi babban abin da yake mafi mahimmanci ga ilimi shine aiki da shi don matsalar idan mutum ya yi karatu da yawa ya ƙin aiki da shi to ilimin matsala zai zamto masa ranar tashin alkiyama ma'ana ilimin hujja zai zamto a kansa Allah madaukakin sarki zai kafa masa hujja da wannan ilimin a sashi a cikin wuta Allah ya kiyaye wa da'watu ilayhi abana uku daga cikin matsalolin shine mutum idan ya san ilimin kuma sai ya da'awa zuwa ga abin da ya sani din wannan gwargwadon abin da ka sani dan uwa gwargwadon abin da zaka yi da'awa a kansa ba dole sai ka tara ilimi da yawa ka zama malami mai karanta wasa na zaka yi da'awa ba abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa cikin hadisi muslim shine ballighu anni walau aya ka isar a madadina ko da aya ɗaya ce idan ka san aya ɗaya ka haddace ta ka san ma'anarta to yi kokari ka sanar da wanda bai sani ba ka cika umarnin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ka san hadisi ɗaya na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka kiyaye shi ka aiki da shi yi kokari ka gayawa wanda shi kuma bai san shi ba bai aiki da shi ba ka cika umarnin annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi galibi abinda mutane suke dauka da'awa sai mutumin da ya tara ilimi da karatu a'a marhala marhala ce fage fage ne na da'awa wani wata da'awar ana bukatar mai karatu da yawa wata kuma ba a bukatar mai karatu da yawa kowanne irin karatu da ke kuma kankanta su ana bukatar ka isar da shi wannan sako ne na annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi abu na hudu kuma shine wasabru alal azafihi mutum ya yi haƙuri ya jure abin da zai fuskanta na cutarwa a cikin da'awar don da'awa a fage ne da yake mai cike da ƙalubale kala-kala tun daga kan abu na farko da za a yi wa mutum shi ne a ƙi saurararsa ko a tsangwame shi ko a zage shi ko a yi masa ƙazafi ko a yi masa sharri ko ƙarshen tikewa ma in ta kai ta kawo a kashe mutum kamar yadda annabawan Allah da yawa sun fuskanci wannan musamman annabawan banu isra'ila Allah madaukakin sarki haikaito mana a gurare da yawa a cikin alqur'ani annabawan banu isra'ila suna karkashe annabawansu suna kashe annabawansu sakamakon me da'awa da suke musu to shi yasa dole ne duk mutumin da yace zai faɗi gaskiya zai yi da'awa zai faɗi wani abin da yake na daidai da na ba daidai ba da ake a ƙoƙarin gyara shi to zai fuskanci kalubale kada mutum ya taɓa fuskanta cewa zai kawo gyara a cikin al'umma kai ko da a cikin gidansa ne ko da kai ne ka haɗa gidan ka auro mace ta yafa maka 'ya'ya wallahi in ka ce za ka kawo gyara a gidan sai ka sha wahala yan uwa ba ka bane haka ne to kaga bari kuma ka ce aka fito waje wanda wani yana gani ba shi da alaka da kai kawai makocinka ne ko a hanya ka tarar da shi ka ce za ka yi masa wa'azi to dole sai an yi haƙuri wani in ya ga dama ya kalle ka wani ba zai kalle ka ba wani cutar da kai wani haka wasu ma kuma suna gefe suna shirya maka wasu abubuwa na daban wanda su cutar da kai baka ma sani kamar yadda dukkanin wanda suka hau hanyar da'awa abin da suka fuskanta kenan to kada mutum ya dauka cewa sai malamai ne ko annabawa suka fuskanci irin wannan matsalar a'a duk kankantar da'awa in dai zaka faɗe ta in dai gaskiya ce ita haka take ɗabi'arta tana da ɗaci ba ta da saurin karɓuwa a zukatan mutane to dole sai mutum ya yi haƙuri ya jure abin da zai fuskanta a kanta dole sai mutum ya kau da kai dole sai mutum ya ji ya ƙi ji kamar yadda bahaushe yake faɗa malai cewa qad ja al haqqu ala hadhihi al masail al arba'a fi surati al asr malai cewa hakika kwadaitarwa ta zo game da waɗannan mas'aloli guda hudu a cikin surati al asr qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce bismillahir rahmanir rahim wal asr innal insana لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله مدوكين سركيتي والعصر نارا سوى دزامن العصر شين الدهر zamani kenan wasu daga cikin malamai kuma suka ce lokacin sallar la'asar amma kamar yadda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka fara suka ce rantsuwa da zamani din shine abin da yafi Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da zamani ya ce innal insana lafi khusrin hakika tabbas kowanne mutum yana cikin asara wannan alif da lam ɗin da ke cikin al'insanu listigraƙi jinsi ce ma'ana dukkanin wani nau'i na mutum kowanne irin mutum ta tattaro in dai kana cikin mutane to ka shiga cikin al'insan ba abin da ake nufi da shi wani al'insan ne mu'ayyana ba kamar yadda wasu malaman tafsiri suke faɗa cewa wani daga cikin kafarai ake nufi ba wannan bane abin da ake nufi da al'insanu shi ne kowanne nau'i na ɗan adam ya shiga Allah ya ce kowanne mutum lafi khusri ne cikin asara gaba ɗayan mu duka Allah maɗaukakin sarki sai muna cikin asara sai dai kuma sai istisna'i sai taugaciya sai ce illal ladina amanu sai dai wanda suka yi imani na farko kenan wanda ba sa cikin asara wa amilu salihati suka yi aiki nagari wa tawasaw bis sabr wal bil haqqi suka yi wasici da gaskiya wa tawasau bisabri suka yi kuma suka yi wa junansu wasici da haƙuri to waɗannan dangi ko nau'i na mutane guda hudu da Allah madaukakin sarki ya togace su kaɗai ne ba sa cikin asara amma dukkanin mutumin da bai tsinci kansa ɗaya daga cikin wannan ba to yana cikin asara Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan suratul asr tana ɗaya daga cikin surori masu girma da malamai suke faɗar abubuwan da ke cikinta na darussa da ya kamata a ce an ɗauka shi sa kamar yadda imam tabarani ya fitar da hadisi a cikin mu'jam nasa cewa sabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ibnu kasir ya kawo shi a cikin tafsirinsa sabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan mutum biyu daga cikin su suka haɗu ba sa yadda su rabu sai ɗaya daga cikin su ya karanta wa ɗaya suratul asr sannan sai su sallama kowa ya rabu saboda kamar faɗakar da juna ne abinda ake bukata ko da yaushe tsakanin musulmi da musulmi a rinka ƙarar juna ana amfanar da juna wani abin da yake namanta ka tunatar da ni wani abin da yake kamanta ni ma in tunatar da kai shine amfanin zamantakewar tsakanin musulmi da musulmi ko da yaushe kasance amfani amfano ake da juna musamman musamman amfanuwa ta addini malai ce faqad aqsama Allah ta'ala bil 'asri wa huwa ad-dahr hakika Allah madaukakin sarki yayin rantsuwa da al-'asr malai ce huwa ad-dahr shine zamani gaba daya walillahi ta'ala ay yaqsima bima sha'a min khalqihi Allah madaukakin sarki yana da dama zai iya rantsewa da duk abin da ya ga dama daga cikin halittunsa bi khilafil makhluq fala yajuzu lahu ay yaqsima illa billahi ta'ala aw bi sifatin min sifatihi malai ce sabanin mu halitta baya halitta mu rantse da wani abu daga cikin halittun Allah madaukakin sarki sai da shi Allah madaukakin sarki din ko kuma da sufofinsa Allah madaukakin sarki dukkanin halittu gaba ɗaya nashi alalahul khalqu wal amru shi yasa yana da dama da zai rantsi da duk abin da ya ga dama a cikin halittunsa gaba ɗaya shi yasa za ku ga Allah madaukakin sarki sai dubi abubuwan da suke da muhimmanci sai ya rantsuwa da su a cikin halittunsa ya rantsuwa da abubuwa da dama wal asri wal duha wal layl idha yaghsha wan nahari idha tajalla yayi rantsuwa da rayuwar ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahuna abubuwa masu mahimmanci Allah madaukakin sarki yakan duba sai ya rantsuwa da su to amma mu Allah subhanahu wataala ya bautar da mu ne da mai rantsuwa da shi shi kadai ko da sufofinsa duk mutumin da ya rantse da wani Allah wannan ya saba Allah madaukakin sarki sai ya tuba abin da ya aikata ba daidai bane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana mu rantsuwa da wani Allah ya ce man kana halifa falyahlif billahi aw liyasmut man halafa bighairi llahi faqad ashraka wanda duk ya rantse da wani Allah ya yi shirka saboda haka abu ne da yake a sananne a wajen dukkanin ɗaliban ilimi ba a rantsuwa da wani Allah sai da Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai komai girman halitta in dai halitta ce ta Allah maɗaukakin sarki ba a rantsuwa da ita wannan shi ne abin da ya kamata mu gane har yanzu kusan mun yi wannan karatun a baya amma har yanzu ina ƙara maimaitawa har yanzu mukan samu irin wannan matsalolin a cikinmu sai ka samu mutum yana rantsuwa na rantse da Allah da annabi abu ne da yake ya yaɗa a cikinmu na rantse da Allah da annabi har yanzu ba a dina irin wannan rantsuwa ba na rantse da binta in ma'aikin Allah wannan kuskure ne kwarai da gaske kuskure ne yan uwa bai kamata a ce bakin mutum ina farta irin wannan lafazin ba dukkanin malamai gaba ɗaya suna da ba a rantsuwa da kowa sai Allah madaukakin sarki ko sufofinsa Allah subhanahu wataala ya shirye da mu malai ce wa jawabul qasmi jawabar rantsuwa da Allah ya ce wal asri me jawabinta jawabinta shine innal insana lafi khusr mala yana mana tafsirin ayar sura ne gaba ɗayanta sai ce wal alif wal lam wannan alif da lam inda suke cikin al insanu fil insani a cikin insanu tufidu listighraq suna fa'idantar da game dukkanin nau'in mutum kowa ya shiga ciki ai kullun nasi khasiruna abinda Allah madaukakin sarki yake nufi shine dukkanin mutane gaba ɗaya sun hada akan asara kowa yayi asara illa man ittasafa bi hadhihi sifat al-arba'a sai dai waɗanda suka siffantu da waɗannan siffofi guda hudu fa innahu mustafna min hadha al-khusran su waɗannan an keɓance su an cire su daga cikin wancan asara su ba su shiga ciki ba amma duk mutumin da ya tsinci kansa ba a ciki ba to yana cikin waɗanda suka yi asara malai ce wa hadhihi sifatu hiya waɗannan siffofi guda hudu su ne ga su kamar haka na farko al-imanu shine imani ولا بد أن يبنى هذا الإيمان على العلم ما ليتي با مكوا سي أن جنا wannan imani akan ilimi shi sa ya kawo abu na farko da ya kawo shine ilimi Allah madaukakin sarki kuma da ya tashi ya ce illal ladina amanu to kun ga amanu Allah madaukakin sarki ya ce amma malam shi kuma abin da ya fara kawo ilimi to sai yake so ya ga maka alakar imani da ilimi babu yadda za a yi mutum yayi imani irin imanin da Allah yake so ba shi da ilimi ba za ta yi ba duk yadda ka so ka yi imani cikakken imani to za ka samu kusuri a cikinsa ko dai ka yi guluwi ko ka samu kusuri ko ka samu gazawa ko kuma ka wuce gona da iyaka matuƙar babu ilimi ilimi shine yake control din imanin da mutum yake da shi inda bai kamata ka je ba sai ilimi ya dakatar da kai sai ka dakata inda kuma a ake so ka je to sai ka je wajen kada ka gaza zuwa wajen shi yasa za ku ga nasara Allah madaukakin sarki ya kira su da me abbalina me yasa sun bautata wa Allah madaukakin sarki a cikin jahilci sun bauta wa Allah madaukakin sarki a cikin jahilci duk mutumin da ya nemi bauta wa Allah madaukakin sarki da imanin su zalla babu ilimi to za ku ga karshen sa halaka karshen sa halaka shi yasa a cikin addinin musulunci annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce babu ruhubaniyanci a cikin addinin musulunci ruhubaniyanci shine mutum ya je ta ibada ya zama abid ya zama mai ibada sosai amma kuma babu karatu babu wannan saboda ka ilimi shi yake nuna mutum ina zai dosa ina zai je ina ne bai kamata ya je ba wannan ilimi ne amma za ku ga galibi abin da ake samu na bata ƙungiyoyin bata babban abin da yake kai su imani ne zalla babu karatu ɗauki firka ta farko a cikin addinin musulunci su ne khawarij su ne khawarij babban abin da ya kai su kenan su imani ne zalla a cikin zuciyarsu imani ya har ya fara ma zuba saboda saboda yawansa su suna gani cewa ko dan karamin laifi ma kai ka zama kafiri kawai yanzu in kai ƙarya ka zama kafiri a wajen khabari kuma da zarar sun zanta ma da hukuncin kafirci sai a je a kashe ka to kaga wannan imani ne yasa suke wannan abu shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake wasafta su sai ce idan suka tashi suna sallah sai mun rinƙa rena sallar mu akan sallar su idan suna karatun alƙur'ani sai mun rinka rena karatun alƙur'anin mu akan nasu amma sai annabi ce suna fita daga addini kamar yadda mashi ko kuma kibiya take fita daga cikin kwari da baka idan an harba me ya ja musu wannan rashin karatu shi yasa lokacin da aka yi da za a yi yakin da sayyidina ali ya yaƙe su kafin a yakin sai da ya tura musu abdullahi dan abbas ya je zauna da su aka tattauna maganganu na ilimi suka ce abin da yasa zamu yaƙe ku saboda dukun kafarta da sayyidina Ali da Muawiya da sun zama kafirai Abdullahi dan Abbas ya ce min saboda suka ce saboda kun mika hukunci zuwa ga wani Allah kun ce Abdullahi bin Amr bin al-As bangaren sayyidina Muawiya shine mai hukunci wani Abu Musa al-Ash'ari bangaren sayyidina Ali shine mai hukunci kun turo su mu kuma mun san babu mai hukunci sai Allah shi yasa duk an zama kafirai sai Abdullahi dan dan Abbas ya shiga cikin Alqur'ani ya rika zaro musu ayoyin da Allah madaukakin sarki ya ce a sa wani hukunci ba Allah madaukakin sarki kamar fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha idan zama tsakanin mace da namiji yake yiwa a turo ni mai hukunci haka Allah ce fa ba'athu hakaman mai hukunci daga cikin iyalan mijin da mai hukunci daga cikin iyalan matar manya dattawa masu shekaru masu mutunci a turo su tattauna ya ce musu wannan wa aka ce hukunci suka ce eh gaskiya ne ba Allah ba wannan Allah ne haka nan ya kakkawo musu ayoyi irin da dama da ƙarshe sai da ya fita da wajen mutum dubu wani abu a cikinsu duk sun gane abin da suke ga kuskure ne suka bi shi kun ga mai ja musu imani ne ga kuma jahilci yanzu ko irin wannan abin da yake faruwa na boko haram da ake ta yi duk ba ma abin da ya kama jahilci abin da ya kai jahilci za a zo a tara mutum a mai wa'azi a mai caji sai in kai shahada aljanna ce direct ba mai gadi kawai shiga zaki wadai da gaske a faɗaƙar da shi sai ga mutum saboda idan mutum ya iya ya iya magana yana da sigar da zai shigar da saƙo wajen mutane wallahi zaka je mutum zai je faɗa wutawa bai sani ba saboda magana haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a garce ce inna minal bayani la sihra akwai sihiri a cikin bayani yanzu mutum sai ya sihirce ka ba da komai ba da bayani kawai da ka yi fushi kaga kamar ka hausa saboda fushi da wani ya zo ya same ka ne ma kalamai masu daɗi masu kwantar sai ka gaba da ka sako kamar takarda to irin wannan aka samu irin wannan aka aka musu aka boosting din su sai ga mutum ya ji ya sabo ya ji ya abin shi aljanna yake ne ba da sabo ya sabo ya ji ya tashi mutane duk me ja me ja wannan imani ne yana so shiga aljanna amma kuma ba a samu abin da zai control din imanin ba shine ilimi wallahi da abin da ya kai kenan babu wani ɗan boko haram da zaka samu mutum ɗaya zaka ce mai ilimi ne wanda ya kamata a ce a kira shi da mai ilimi sai dai kuma idan akwai ma to son zuciya shi akwai wata manufa ko akwai wata ajanda a ƙasa da yake karewa amma wallahi galibi waɗannan wanda ake ta kashewa da sauransu jahilci jahilci da jahilci da talauci shine kawai wani yana neman abin da zai ci ana bashi da lauli da sauransu tunda amma ne da daman kowa ya san yadda abin ya samu asali amma ne da kowa ya san akwai wata akwai wata koyayyar ajanda a ƙasa da ake so a cimma shi yasa lokacin da aka rinka kakkashe wasu daga cikin boko haram din sai a duba aljihun mutum kaga kuɗaɗe ake samu masu yawa mutumin da yake cikin daji kwana da kwanaki ana ya samu kuɗi ana ya samu kuɗi ku ji ana bayanin cewa tsakar dare wannan duk abu ne watsi ya nuna tsakar dare jirgi helicopter ya tsaya na zubo musu da abinci da makamai helicopter na waye ta aka yi shigo cikin ƙasa waye turo musu da makamai kaga sojoji sun zagaye dajin gaba daya amma ta yana suke samun abinci ba alamun yunwa a tattare da su ba alamun yunwa a tattare da su duk ana ake samun wani duk abu ne na ajanda ƙasar ce kawai ba a so a zauna lafiya saboda akwai waɗanda suke da wata bukata a wannan abin da ake a su kuma suke tsotse jinin talakawa suke samun kuɗi saboda su samu kuɗi wanda kowa ma ya mutu mu muke da irin wannan tunanin wallahi yanzu akwai wanda shi in zai samu kuɗi wallahi kowa ma ya mutu kowa ya mutu yanzu kuna ji yadda aka rinka bayani abin da ya shafi zamfara wannan duk kashe kashe haka kawai sai a hawa babura mutum ɗari akan babura kowa da goyo a shigo ƙauye ɗan ƙaramin ƙauye a ƙona ƙauyen a kashe kowa da kowa haka kawai da ƙarshe da bincike ta sai aga wasu ne suke amfani da wannan damar don su samu gwal kawai don a haƙi gwal a ƙasa saboda Allah idan za ka haƙi gwal waɗancan jariran da matan da aka shi su mai nasu a ciki mutane ne 'yan tsirani wanda ba su kai sun kawo ba amma sun yarda su sha jinin mutane saboda samu abin duniya wannan sai afirka sai baƙin mutum ne ke da irin wani tunani Allah amma za a ga kasashen da ake zagi ake cewa azzalimai ne su za ku ga duk abin da sai wa shine kare interest din mutanen su duk abin da zai shafi ba amerike ko ba jamushi ko ba ingile wala akan mutum ɗaya sai su je su yaƙi ƙasa gaba ɗaya amma mu kuma mu akan mutum ɗaya sai aka shi 'yan ƙasar gaba ɗaya ba kuma daga cikin ƙasar Allah ya kiyaye Allah kuma ya dace da mu malai ce imani ingantaccen imani ba zai samu ba sai da me sai da ilimi wa hadha al-ilmu huwa ma'rifatu Allah ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi malice wannan ilimin kuma shine sanin Allah madaukakin sarki shine ilimi na farko da sunayensa da siffofinsa wa ma'rifatu rasulih sallallahu alaihi salatu wasalam da kuma sanin manzansa tsira da aminci su kara tabbata a gare shi wa ma'rifati dinil islam bil adilla da kuma sanin addinin musulunci da dalilansa والأمل بمقتضى هذا العلم أبن بي كنا da ilimi ko kuma da aiki da abin da wannan ilimin yake hukuntawa ilimin da ka sani abin da yake hukuntawa kuma sai ka yi aiki da shi ƙaulan wa amalan abin da magana yake bukata sai ka yi shi a magance abin da aiki yake bukata sai ka yi shi a aikace wa atiqadan abin da kuma kudiri na zuciya yake bukata sai ka kudirce shi a cikin zuciyarka قال تعالى الله مدوكين سركي سي فعلم كسني أنه يد الأمر يكي لا إله إلا الله باب أبن بوتاوا دا تنتنتا دا غسكيا سي الله مدوكين سركي واستغفر لذنبك كني مغافر ذنبك وقد أقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى ما ليت إمام البخاري باب غدا كل أتكل التافنسا ترجمة له بقوله يمس ترجمة يمس تاكي يمس تايتل دا سونا babu ilmi qabla al-qawl wal amal baban da zai bayani game da ilimi ake fara yi kafin ayi magana ko ayi aiki shi sa sai kawo na da take cewa fa'alam ma'ana ka sai haka Allah madaukakin sarki da yace da annabi fa'alam ka fara sani me zaka sani shine annahu la ilaha illallah ma'ana sai kai sani sannan kuma sai kai zance ko kuma kai aiki amma in za ka yi zance kai aiki babu sani to za a samu matsala shi sa mai ahalari abdurrahman al'akbar yake cewa wala ya fi'alu fi'ilan hatta ya allama hukumallahi fi kada baligi ko wanda shari'a ta hau kansa ya aikata wani aiki inda ya shafi shari'a musulunci har sai ya san hukuncin Allah a cikinsa hukuncin Allah a cikinsa shine mai hanyar ilimi mutum ya je bincika ya Allah yake son abu kaza manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da shi sai ya aikata haka wannan shi ne babban abin da yake kan kowane musulmi malai ce babul ilmi wa ashara ila mas'alati thaniya bi qawlihi yayi nuni da mas'ala ta biyu ita ce aiki da ilimin da fadin sa da yace wa amilu salihati bayan sun imani kuma sannan sai su aiki nagari fal ilmu bila amali malai ce shi kuma yin karatu mutum ya ilimi baya aiki da shi ka jismin bila ruhi kamar gangan jiki ne kawai an cire ran yanzu ga mutum kowane ɗaya daga cikin mu alhamdulillah da ransa a jikinsa za ku ga ɓangare guda biyu ne ke tafiyar da mu gaba ɗaya ga gangan jikinmu shine abin da ake gani abin da ya haɗa kai da ƙafa da gangan jiki da sauransu akwai kuma ruhi wanda Allah madaukakin sarki san kada ya san inda yake to duk mutumin da aka ce yanzu ruhin babu sai gangan jiki ina yake babu in sai daga ana an fara tunanin a ji a yi masa wanka kuma a ji a kai shi magamar ta girgir da abin shi shi tasa ta kare to duk mutumin da yake yin ilimi baya karatu to kamar gangan jiki ne da bata da ruhi mutum ya mutu kenan sai dai a masa kabara guda hudu kawai Allah ya kyauta idla fa'ida ta fihi mala ce saboda babu wata fa'ida a cikin wannan karatu nasa bal huwa hujjatun ala sahibihi bar ma hujja ce akan ma'abocinsa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'aluna Allah madaukakin sarki yace ya ku wadanda kuka imani dan me kuke fadar abinda ba ku aikatawa kabura maqatan inda Allah ya isa abin kyama mai girma a wajen Allah an taqulu ma la taf'aluna ku rinka faɗin abin da ba ku aikata shi yasa akwai hadisi da Imam Ahmad da Imam Abu Dawud suka fitar daga Abdullahi ibn Amir ibn Rabi'a yake cewa ina dan karami annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya shigo gidanmu akwai mahaifiyata ba ta so na fito da ne wasa tare da yara ni kuma a lokacin ina sauri zan fito wajen yara sai ta ce min zo ka karba wani ya abdullah zo ka karba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana tsaye sai ce mata me zaki bashi sai ta ce dabino zan bashi ya rasulullah sai annabi ya ce to wallahi da baki bashi abin da kika faɗa ba da sai Allah ya rubuta miki ladan allakin ƙarya ma'ana irin abin da ake cewa abin da ake wa yaro zo ka karba a wa yaro wayo a ce zo in baka in ana so a kama yaro ko abin da ya kama naka idan ya zo baka bashi ba sai Allah ya rubuta maka ladan ƙarya a astagfirullah allakin ƙarya akwai lada ba ta da ƙarya ba ta da lada Allah ba ɗaukar sarki ya samu dace ibn kafir ya kawo wannan hadisi ƙarƙashin wannan wannan aya wal amalu la yakunu salihan shi aiki kuma baya kasancewa nagartacce mai kyau da Allah ya ce wa amilu salihat aiki ba zai taɓa zamtowa mai kyau ba illa idza kana khalisan lillahi sai ya kasance an yi shi ne dan Allah shi shi kadai muwafiqan li shar'i Allah ya kuma dace da shari'a Allah madaukakin sarki dacewar shari'a Allah shine abinda annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi zo da shi thumma ashara ila mas'alati thalitha sannan malam yayi nuni zuwa ga mas'ala ta uku bi qawli da fadin sa da yace wa tawasaw bil haqqi suka yi wasici da gaskiya wa huwa da'watu ila ilmi wasici da gaskiya shine yin da'awa da wannan abin da ka sani din ma'ana kayi wa dan uwanka nasiha da abin da ka sani shi ma yi maka nasiha da abin da ka sani da abin da ya sani kowa ya mi wa junan mu nasiha da abin da muka sani na ilimi mala yace wa hiya da'watu ila al-ilmi bil hikma shine yin da'awa zuwa ga ilimi wal amalu bihi da kuma aiki da shi bil hikmati da hikma wal mau'izati al-hasana da kikkiawan wa'azi kama qalat kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ce qul hadhihi sabili ka ce musu ya manzan Allah wannan ita ce hanya ta ad'u ila Allah da nake kira zuwa ga Allah madaukakin sarki akan ta ala basiratin akan basira a bisa basira abin da ake nufi da basira anan shine gani na zuci ba gani na ido ba dan basira tana daukan ma'ana guda biyu akwai gani da ido akwai kuma gani da zuci gani da zuci shine tunani da hankali mai kyau ma'ana akan ilimi ana wa manittaba'ani ni da wanda suke biye da ni wa subhanallahi tsarkiya tabbata ga Allah wa ma ana minal mushrikin ban kasance daga cikin mushrikai ba ma'ana in mutum zai da'awa zai kira sai mutum ya amfani da lafaza masu taushi masu daɗi ya kuma nemi lokacin da ya dace da kuma gurin da ya dace don yin wa'azi ma'ana ko za ka yi nasiha ba ko ina ake nasiha ba ko za ka yi nasiha ba kuma kowanne irin mutum kai ya kamata ka je kai wa nasiha ba sannan ko za ka yi nasiha ba kuma da kowane irin lafazi ake nasiha ba ina fata fahimta yau galibi nasiha ta fi shiga cikin taushi cikin lausasan lafuza masu daɗi duk lokacin da mutum yayi abu kaje ka bashi girma ka tila masa ƙasa sannan sai ka ji hankalinsa akan abin da yayi wallahi wannan abin da wahala ko bai karɓa ba sai ka sa masa shakka a cikin zuciya babban abin da zai rinka taimaka wajen karɓar ne sai shine wancan zantukan da kai masa shi sa Allah madaukakin sarki lokacin da ya tura annabi Musa wajen Fir'auna sai ya ce masa faqula lahu